أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتدانه العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتح. ina za mu tashi to ina ne hanyar kaduwa sosai zaɓi na sha bakwai ne nuna mu babu fara'idul wudu'i wannan babu ne da yake bayani akan farillan alwala wa amma fara'idul wudu'i amma kaga farillan alwala fa samariyatul guda takwas ne awwaluha na farkonta anniyatu qudraniyya fardun farilla ne wal ma'u tahuru da ruwa mai tsarkakewa wa huwa al mutlaqu ma'u tahuru shine ruwa mutlaqu sakakke wanda bai cuɗanya da komai ba fardun farilla ne ba a yin alwala da ruwan da ya cuɗanya da najasa ko ya cuɗanya da wani abu mai tsarki wa gasulu jami'il wajhi da wanke baki ɗayan fuska faradun farilla ne wa gasulu yadayni da wanke hannaye guda biyu ilal mirfaqaini zuwa gwiwoyin hannaye guda biyu faradun farilla ne wa masu jami'in ra'asi da shafar baki ɗayan kai faradun farilla ne wa gasulu rijlaini da wanke kafafuwa guda biyu ma'al ka'abaini tare da idan dinan sawu faradun farilla ne wal fawru da gaggautawa wa huwa al muwalatu shine jerantawa shine ake ibara da al muwalatu aka ce al muwalatu ana nufin al fawru aka ce al fawru ana nufin al muwalatu shine in mutum ya fara alwala ya jeranta ta ba tare da yankewa ba har ƙarshe faradun farilla ne wa kaunul jasadi dahiran da kasancewar jiki mai tsarki ya zama babu janaba babu jinin haila babu jinin biki shi ne kaunin jasadu ɗahira faradun farilla ne inda shekin abhari amma a wajen shehu abhari shi kaɗai ya kawo wannan mai cikin farillan sallah amma asalin farillan sallah guda bakwai nan ya ce maka fa samariya to wannan na ƙarshen ishaqul aba aba hadisi ya kawo to amma a hakika din wannan sharadi ne alwala ba ta tasiri in jiki da janaba ba za ka yi da janaba ka yi alwala ka yi sallah wannan ba zai yi ba alwalar ka babu ko da jinin haila ko jinin haila ya ɗauke ba a yi wankan haila ko wankan biki ba kuma sai za a yi alwala a yi sallah wannan ba zai yi ba dole sai jikin nan ya zama mai tsarki tsarki daga hadasul akbar yake nufi an gusar da wannan hadasin babba to sannan alwala take samun gurbin zama in ta ha fara'idul wudu'i farillan alwala sun ciki alhamdulillah sai ne barka da asuba tashi lafiya alhamdulillah a wannan sun bar farilla dukkan kai ake shafa wamfau bi ru'usi kuma Allah ya ce yawwa ba an sifanta ba haka ake yi wannan a nan mai risala ya gaya mana zai shafa zuwa sheya sannan sai ya dawo da shi shafi shafi na ashirin da bakwai na za mu tashi amiri ashirin da bakwai wa fada'ilu mustahabban taimama at-tasmiyatu ambatan Allah lokacin da mutum zai yi zai bugun ƙasar da ya kudura niyya to mustahabi ne an so ya ce bismillah wa taqdimul yumna 'ala al-yusra da fara gabatar da shafar dama 'ala al-yusra abu sahabu mustahabi ne ka fara tafan fuska sannan hannaye wannan sunna ne to in ka zo hannayen kuma ka fara shafar dama sannan ka shafi hagu shi kuma mustahabbi ne wa taqdimu zahiri zira'i da gabatar da shafan bayan zira'i ala ba'inihi a bisa cikinsa a daman ma da za ka fara da ita da kuma hagu in ka zo hagu ka fara shafar bayan zira'i bayan hannu zuwa gwiwar hannu ka gabatar da shi ala ne a bisa cikin zira'i mustahabbi ne wa muqaddamihi da kuma gabatar da magabacinsa ai wa taqdimu muqaddamihi shine yace wa muqaddamihi da gabatar da magabacin hannu ina ne magabacin hannu nan shine gaba alamu wakiri a bisa majinkirci sanin shine majinkirci a bayan ma karka falo daga nan zuwa nan domin nan ne majikinci nan ne magabaci to ka fara shafo magabacin nan alamu wakili a bisa majikinci shi ne nan ka gane ai mustahabi uku ne duka a cikin hannaye bismillah ce kawai ya shigo cikin mustahabi wanda ba a hannu take ba duk sauran musahabban taimama ya shafi hannu da farko ka fara gabatar da shafar dama kaga hannu ne alal yusra abu hagu. to a dama da hagu kuma ka fara shafar bayan ala ne abu sa cikin sa haka nan a dama da hagu kowanne ka fara shafar magabacin hannu muqaddamihi kenan alamu wasiri abu sa mabin kirkin sa alhamdulillah Omo, eh, kuma ya zo. Iziya sha biyu. Talatin da nawa? Talatin da biyar. Asani, asbabul adasi na biyu, masu zakari, masu zakari nafsihi. shafar azzakarin kansa ina fata an gani na shirya maka la zakara gairihi ba a zakarin waninsa ba ka gane ai in mutum ya shafi azzakarin kansa alwala ta kare ko ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba kamar yadda zai gaya ma amma in launinsa ya shafa to fa yajri alhankumul mulamasa wannan shafar yana gudana a bisa hukuncin shafe seniya na sha'awa in ya shafi azzakarin wani da niyyar jin daɗi alwalarsa ta kare ko kuma ya shafa ba da niyya ba amma ya ji daɗi alwalarsa ta kare amma in bai niyyar jin daɗi ba kuma da ya shafa bai samu jin daɗin ba alwalarsa tana na azzakarin wani kenan amma in nasa ne shi yasa ce maka masu zakari nafsi shafar azzakarin kansa almuttasili bi ba'in kaffihi shafan kuma mai saduwa da cikin tafin hannunsa au jambihi ko gefen tafin hannun nasa au bi ba'in asabi ko kuma da cikin yan yatsun hannaye au bi jambiya ko da gefen yan yatsun hannaye min gairi ha'ilin ba tare da matsari ba ba wani wando ko wani zani da yake tsakanin hannunsa da azzakarin ya shafe shi ne min gairi ha'ilin ba tare da matsari ba mala yake amdan da gangan ne ya shafi azzakarin nasa yana sane autawan ko da mantuwa mantawa yana da alwala ya taba azzakarin alwala ta kare iltazza ya ji daɗi na sha'awa da ya shafa amla ko bai ji daɗin sha'awa ba alwala ta kai masahu min al-kamrati ya shafe shi daga kan kaciyar ne au gairiha ko watanta ya shafa alwala ta kare wala yantaqidu amma alwalasa baya warwarewa bimansihi da shafar azzakarinsa min fauki ha'ilin daga saman matsari walau kana khafifan ko da matsarin ya kasance sassauƙa ne limana wanda bayi da kauri ko shara-shara ne bayi da kauri in dai akwai wani abu a tsakanin hannun da azzakarin ya shafa ba ita alwala tana nan wala bil qahqahati haka nan alwala ba ta karyewa da kyalkyalewa da dariya fi salati a cikin sallah ita dai sallah ta ɓaci amma alwala tana wala bin masu imratin farjaha haka nan alwala ba ta walwalewa don mace ta shafi farjinta ba kamar namiji ne da ya shafi azzakarinsa ba ita dan ta shafi farjinta alwalanta baya karewa alal mazhabi a musa mazhabar ta malikiya wakila a wani kauli aka ce a yankudu alwalanta yana warwarewa mutlaqan sake ba tsaidi kamar namiji ne da ya shafi azzakar ne ita ma ta shafi farjinta kawai alwala ya kare wakila a wani ƙoli aka ce yankudu alwalanta yana walwalewa ne in qabadat alai idan ta yi damƙa gare shi dan ta shafa zahirinsa haka baya kare alwala amma an ta damƙe shi ta haɗa dakulin sama da ƙasa ya haɗu a wannan ƙauli aka ce alwalanta ya kare au alƙafar ko kuma ta nutsar da ɗan yatsanta a ciki ai alkalaf yadda ta shigar da hannunta baina shafarai ha tsakanin dakulun farjin guda biyu to alwalanta ya kare wala yin ta kido amma a mazhabar malikiya alwalan mace baya walwalewa in mace ta zahira in ta shafi zahirinsa wala bi masu duburi alwala baya walwalewa dan shafar dubura mutum ya shafi duburarsa alwalansa baya walwalewa wala al'unsayin wala ‘ya'yan marena, wala bil in azi wala don miƙewar gora, ai, kiyamun zakar shi ne in az, min gairu lazzatin ba tare da jin daɗi ba, kai wala bil lazzatin ko da da jin daɗin ne, bin nazari da yin kallo na sha'awa, min gairu maziyin ba tare da mazi ba, in dai ba a yi mazi ba, alwala tana nan ba ta kare ba. Wala bi tafakkuri, haka nan alwala ba ta warwarewa da yin tunani na sha'awa ma'al lazzati tare da jin daɗi sha'awa fi kalbi a cikin zuciyarsa min gairi in azin ba tare da miƙewar gora ba wannan baya warware alwala alhamdulillah sai ne misala kawai dan ya cire sunnasa idan ya taba ya taba zakarin sa a zai sa shi alwala mun duk wani dalilin da yasa ya taba zakarin sa to alwala ta warware ba wani umuri da za a karba ba cinnaka ba ko kuna ma sai ta harbi kaga dai ba maganar sha'awa ko jin daɗi ake inda ya taba ta alwala ta kai barka da mutuwa gida lafiya alhamdulillah ya mutanen gida to ina za mu tashi na'am tashi na nawa ne risala da ɗari biyar da ashirin da takwas kyautar murudani da jeran bugu ina za mu tashi wal kirabu haka wal kirabu yin kirala ja'izun halal ne bidda namiri da dinarori wadda rahimi da dirhamomi bi ma'ana farin kuɗi kamar mu ana ce da nerori farin kuɗi kenan abin da ake ce masa kirala shine ka ba wa wani kuɗi ya je ya juya ya nema muku riba abin da aka samu a zo a raba riba tsakaninka da shi kuɗi naka ne shi kuma juya kuɗin naka ne kai kuɗi naka ne kana daga wani baka yin komai shi kuma kuɗi ba nasa ba ne ba sifinsa a ciki amma shi ne yake juya dukiyar ake samu riba wannan shi ne kirazu kaga ya yi daban da musharaka Eh, musharaka ko a sharika bil amwali kai ka kawo shi ya kawo kaga wannan kowa da da hannun jarinsa a ciki kuma tare suke juya kuɗi ko to in ya zama kuɗin ya fito daga ɓangare ɗaya aikin kuma yana ɗaya ɓangaren to shi ake ta masa kirazu yayi kama da me rance shi yasa aka sai masa kirabu alqarbu ba rance ba man zan da yuqribu Allah qardan hasanan alqarbu din rance alqiralu kuma ka bada kudi a juya a wato a samu riba a raba to jaizun halal ne bidda namiri wadda rahi amma ba a yi sa da kadara falun kudi zai gaya maka وقد أركت فيه حقيقة أن يلنقل لسكين كرالا بنقار الذهب والفضة ذكر يمين دينار إذا أزرها شن يسمك دنانير با والدراهم نوكم يسمك الذهب والفضة kamar yadda na sha faɗa dinare shi ne kuɗin da aka ƙera shi da zahab shi ne zama dinar dirham kuma kuɗin da aka ƙera shi da fidda azurfa shi ne dirhami to idan aka ce dinare ya karye to yanzu ba dinare ba ne zahabu ne idan aka ce dirhami ya karye to yanzu ba dirhami ba ne tunda ba za ka kai ga matsayin kuɗi a karɓa ba kamar naira ce ta yaji kaga ba a karɓa kawai ta zama takardar banza ko to amma shi wannan da yake jinsin san yana da daraja ko ya karye ko bangare ko nisfi ka samu ko rubu'i ka kawo za a kalba a baka kuɗi shi ba a jefarwa don ya karye ba ya lalacewa ko to tunda ko ya karye bai fita daga kadara ba sai dai ba za a ce masa kuɗi ba na ƙadu ba za a ce masa dinar ko dirham ba to amma yana nan a zahabu wal fidda ai to sai wasu daga cikin malamai suka yi langwame a iya kawo karyayyun zinare da azurfa ka gane yayi ko dinarin ne ya karye ko dirham ko ko a'a awarwar aka yi ko dan kuna ne amma ya karere yanzu ba kirare bane a kawo shi a gwada shi a sikeli a ce kimarsa dinare kaza ko dirhami kaza yake to ana iya karɓar sa a matsayin farin kuɗi a je a yi kirala da shi wala yajuzu bil urudi amma baya halatta a yi kirala da kadarori abinda ba farin kuɗi ba ka gane ai mutum ya ba da gonarsa ya ce a je a sai da ita kaza ai ba lalle ne ka ka kuɗin da ta yanke ko ka ba da dabba ko wani gida ka ce a sayar a je a yi muku kirala a wannan baya halatta wa yakunu yana kasancewa shi mutumin da aka ba shi kadara da sunan kirala in nazala in har ya jiɗa to wa yakunu yana kasancewa a jiran dan kwadago ne fi bai iya cikin sai da wannan kadara bi ma'ana in har hakan ya faru bayan an ce ba a yin ta da kadara sai kuma aka ba shi kadara aka yi mata kudi aka ce ya je ya sai da ita ya yi kasuwanci ya zo a raba riba to in har ya karba yanzu a shari'a ba kirala aka yi ba yanzu ka ɗauke shi kwadago ne cikin sai da wannan kadara To kaga wannan ma shi zai ƙara nuna cewa ba kirala ba ce, saboda kirala za a rubuta cewa ka ba shi kaza, ko kuɗi kaza ka ba shi, da sharaɗi kaza duk ribar da aka samu za a raba biyu ka ɗaure bi shi ya ɗaure bi ko za a raba uku kai ka ɗaure bi kai ka ɗau sulusi shi ya ɗau sulusi ko kuɗi a je mata sulusi duk ana yi. ko a kasa hudu kai mai dukiya ka ɗau biyu shi mai juyawa a bashi ɗaya dukiya a aje mata ɗaya ko kuma an kasa hudu shi mai juyawa a bashi biyu kai a baka ɗaya dukiya a aje mata ɗaya ko a kasa biyar ma shi mai juyawa ya ɗau uku kai ka ɗau ɗaya a wa dukiya duk ya halatta ya danganta da sharaɗin da kuka ya danganta da irin wahalhalu da ake wajen yin wannan kasuwanci
wannan tambaya ni
yi mana na ne war kuɗi ne yi tun da an asara ta shigo ta ta ta sace ha dama hikima wajen a ƙara mata ko ware mata ita ma saboda hannun da ya kirga riba wata nan shi zai kirga asara in asara ta shigo kaga kai ne aiki a shari'a ba ta shahe ka ba ko fizin kwabo to ko in ko an samu ta ƙaru ko ai ta ne dukiya ce ko yawwa to in har ya karɓi wannan kadarar a matsayin kirala to yanzu ba kirala ba ne shi ya zama ajiran ne ɗan ƙwadago ne lebura ne fi bai iya cikin sai da wannan hajar to in ya zama na ko lebura ne in ya sayar ko ba a yanke masa kuɗi ba kaga zai kawo kuɗi ne yanzu a fara biyansa kuɗin sai da wannan hajar eh tunda duk lebura in ya ma aiki akwai kuɗin ƙwadagonsa ba to za a cire masa wahalar da ya na sai da ita sannan kuma wa ala kirali mislihi sannan a bashi kiralar misalin kuɗin wannan hajar ke sama da cikin kuɗin wannan kalarar da aka sayar ina fata an gane saboda rubuta ake a ce kaza aka bashi in ko ka bashi kadara ka ce a sai da ita ko ka ce a sai da kaza ba lalle ne ta kawo wannan kuɗin ba kuma tana iya kawo kuɗi sama da yadda ka yanke to ala'ayi hali zai kawo abin da ya sayar a sallame shi sannan ka ware abin da ka ga dama ka bani ka ce a je a yi kirala ta kaza walil amil ya halatta ga mai aikin kirala kaga bai ce ga mai kuɗin kirala ba shi aiki ne kawai na mai juya dukiyar ya halatta sifotuhu ya yi tufafi a cikin wannan dukiyar wal amu da abincinsa amma fa idan safara in yayi bulaguro da sutura in tafiyar kasuwanci irin na da ne da ake kwana da kwanaki wata da watanni to in bukatar sutura ta kama duka zai filmali a cikin kudin haka nan ci da sha a cikin kudin in ma za a biya masauki da ake kwana a cikin kudin duk wani zirga-zirga da walalu da zai duka filmali a cikin dukiyar ne allazi lahu balun amma zai da abin da yake da lura shine balun din kar ya je danganin ba nasa bane ya dinga sharholiya ya dinga cin abin da a gidansa baya iya ci yawa kar a gidanka kana cin miyar kuka da wake ka fita kasuwanci da kuɗin mutane ka dinga cin kaji eh, da kayan ciki da kafan shanu a wannan kayi zali wanda in naka ne ba za ka yi ba to shi yasa shi ya tafi allazi lahu balu yawa wa inna ma yaktafi ka sani maganar tufa din ma yaktafi yana yin tufafi ne fi safarin ba'idi cikin tafiya mai nisa kamar da na faɗa da fataucin da aka yi ai wata biyu uku kafin a dawo to kaga dole za a buƙaci yin sutura to a irin wanda sai ya tufafi kuma gwargwadon wanda ya saba yi a gaban gida wala yaktafi ma riba amma ba za su raba riba ba hatta ya nidda ra'asul mali har sai uwar kuɗin ta fita ka gane yayi idan ana bin bashi eh ba za a lissafa da shi ba wajen ware uwar kuɗi in akwai wata kadara wanda ba a sai da ita ba ba za a yi lissafin uwar kuɗi da ita ba ka gane yayi yawa sai an zo an ware asalin uwar kuɗi ga ta sai a duba raguwar farin kuɗi da ya rage bayan an ware uwar kuɗi sannan sai a ce ana bin bashin kaza sannan a ce akwai kadarori kaza da kaza wanda ba a sayar ba to sannan za a raba har da kadarorin da ba a sayar ba ne ko ku su za a bar su a raba iya farin kuɗin da aka samu na rana bayan an cire uwar kuɗi sannan kadarori da bashin da ake bi kuma a ci gaba da juyawa to wannan kuma sayar da suka yi to alhamdulillah sai ne askari kashi na nawa kashi na ɗari hudu da nawa eh a bisa ranar misalinsa misalin wannan kadara ya san mana cikin kuɗin da aka sayar da kadara ina za mu tashi ɗari hudu da nawa da ishirin da nawa to a ina za mu tashi mu'ayyanin da ya ku wa bi mu'ayyanin li zaidin mutum ya yi wasiya da wani abin ayyanawa ya ce in ya mutu li zaidin a bawa zaidu ka gane ai sun sannan daga baya ya ƙara yin wasiya bihi da ainihin wannan abin da ya ayyana da farko li amri yake kuma in ya mutu a ba amri ka gane kamar gida ne yake gidana na gu kaza in na mutu a bawa zaidu kuma an kwana biyu ko uku ko shekaru yace gidan nan na gu kaza in na mutu a bawa amur abu ɗaya ne yayi wasiya ga mutane biyu mabambanta a'a rafkanuwa yayi ya manta da yayi wa zaidu wasiya yanzu ya zo yayi wa amru da wannan abun ko kwa yana sane to fa huwa bainahuma wannan gidan ko wannan abun ayyanawan nasu ne su biyu bainahuma a tsakanin su za a raba musu a'a to aka gani ko ya fasa ne inda an samu wata alama ka tuna ya fasa ne ai kai ba ka da magana kai na farko shine kai malam ta dullu amaratun matukar ba wata alama da ta yi nuni ala rujui abu sa dawowarsa da fasawansa an zaidin da yi wa zaidu wasiya ai shi ne ke cikin hatsari shi na farkon yi shi zaidu din shi ne ke cikin hatsari ai kai aka fara yi wa aka sani ko fasawa aka yi ha kayansa ne ba in akwai a rubuce cewa wace da na yi wa zaidu na fasa yanzu na ba a mu ba sharaɗin sai sai an gaya ma kawai an fito da shi a rubuce magana ta ɗaya yadda kai sa amma ba rubutu aka gani ba wasu yoyi za aka gani daban-daban ko kuma yayi wa yayi wa amri ke zu kuma daban-daban wannan shi ne zai sa kai musharaka da amru amma idan shaidu ɗaya ne yace ya fasa wasiyar da yayi wa zaidu in ya mutu a ba amru to kaga kai ba ka da magana wali ne walimaitin ya eh walimaitin ya alamuhu kai ba babban bari bane zaka sai mai yi bai ai mai su kuke cewa eh duka lugga ce ta larabci mai yitu da mai walimaitin ko walimaitin idan yayi wasiya ga wani mamaci mutumin da ya riga shi mutuwa ya alamu kuma ya san shi ya san cewa wannan ya mutu kuma da ya mutuwa ya ce in na mutu a cikin dukiya ta a ba wa na kaza ya san fa ya mutu to idan ya mutu yanzu yusrafu za a sarrafa wannan wasiyar fi duniya cikin ba sukan da wancan ya mutu ya bari wataƙila yana so ya sauke masa nauyi ne ya san ya mutu da bashi ya samu ya biya ba yanzu in yace zai ɗauka ya bayar ‘ya'yan za su taɗa mara hankali. Shi kenan da zai mutu sai yi wasiya, dama ba magada za ka gaya ba, in dai kana son wasiyar ka a zartar, shaidu za ka nemo, ko ka rubuta a inda daga ka mutu za a gani, ko ka rubuta ka ba wani. To ka ga dama ga kamata ka bari inda za su gani ba, don ba za su zartar ba, musamman ‘ya'yan yanzu. to in yi wa mutum wasiya ya san mutumin ya mutu to za a sarrafa wannan wasiyar fi biyu ne cikin basu sukan da wancan ya bari fa in lam yakun idan ba bashin wancan din da ya mutu ba abin sa komai ko kuma tuni magadansa san da za su gama biya masa to fa li warasatihi abin da ya wasiya na magadansa ne wataƙila ya ga wani ya rasu ya bar ƴaƴansa suna shan wahala shi kuma yanzu in ya bayar nasa ƴaƴansa za su fitine shi za su ce yana ɓannata musu dukiya to sai ya yi wasiya ba sai ya kira sunan waɗancan 'ya'yan ba kawai ya yi wa ubansu daga ya mutu to abin da ya bari na magadansa ne in ba bashi wa bijisirin idan ya yi wasiya da yin gada ko wani kwalbaci shi ne jisiru kadarku wa nawi da makamancinsa to idan ba a buƙatar gadar ko an riga an yi to sai a sanya wasiya na fi misali ya cikin abin da zai gyara wannan gadar in ta katako ce duk da ta ɓantare sai a gyara in ta tsufa dama ana ganin ta lalace a je a gina sabuwa da wannan kudin wa yasihu liqa'ilihi ko ko liqatilihi wasiya yana inganta liqatilihi ga makacinsa mutum ne ya gulma ma wuka kana shuru shurun mutuwa ka ce in na mutu wannan nan da ya kace ne a bashi abu kaza da shi ne matsiyaci ya je ya ci abin da zai ci a duniya karamci yayi karamci ba ma maganar haƙƙinka kake na ya kashe ka ba a baki shi ne duniya ta dame shi har yake ganin na tare masa wani abu a duniya in na mutu a zuciya ta a wani miliyan ka za a bashi yi ha haƙƙinka ne ba ina ruwan shari'a ya aka ce kuma li za mu aka kawo na halarci ba ala katilihi ba li katilihi wal afwi kuma yana inganta yayi afwa anil amri da kisan ganganci ka gane ai mutum ne ya kashe shi da gangan ko ya masa rauni da gangan raunin da kuma zai kai shi ga halaka kuma yake ya yafe masa shikenan wasiya ce dama jininsa ne za ku nema to ya ce ya yafe lalla kadai amma banda kuskure domin diyar kuskure dama tana da sauki ba ta kai tsananin diyar ganganci ba illa an yi hamila sulusu ko addiyata ko alaiku ba kai ma za ta haka ne yawwa sai dai idan sulusun ya hamila diyata ko yana ya ɗauki diyar gaba ɗaya. Ka gane ai, dukiyar, ka san nan diyar kisa tana da yawa, ba magana ka fara ake ba, diyar rai ba raƙumi ɗari ba, dinare dubu, dirhami dubu, a, dinare dubu, dirhami dubu goma sha biyu. to in yana da kuɗi da yawa wanda wannan abun in an yafe bai wuce sulusun dukiya ba to in ya yafe ya yafi ka gane ai to shi ma na kuskura a na gangancin da aka ce ya halatta ya yi akuwa ko sai dai idan a na kuskuren sai dai idan sulusun ya ɗauki diyar to wannan shi ma zai iya biya a zai iya yin wasiya ya yafi in da wuce sulusi ba saboda ne wancan ana nufin ko ya wuce sulusi na gangancin dole ne ba za a kashe ba don dama shi ba jiya ake biya ba kisa ake yanzu ya tserar da rai ne daga hallaka shi ko kisan kuskure ai ba a kashe wanda ya kisan kuskure shi yasa aka ce shi ba zai yaje ba sai dai idan bai wuce sulusun abin da ya bari ba diyar kuskura au yujawiza halwar hatu ko kuma magada sun halatta sun ce tunda ubanmu ya ce ya yafe masa diyar kisan kuskuren ko ya wuce sulusi mumin yafe to wannan shikenan ba za a kashe shi ba zai biya diyar ba wali qarabatihi idan yayi wasiya yace in na mutu a bawa makusantana na jini abu kaza to yudisul aqraba za a zaɓo mafi kusanci aqriba wanda ba sa cikin magada fa kenan domin la wasiyata li warisu idan yace in na mutu a bawa dangi na kaza to sai a duba a danginsa wanda ba su da gadon sau ne mafi kusanci idan akwai uba ka gane ai eh yu'siru zaɓi ne wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim kasasa daga al'asaratu ne bal tu'siruna al-hayata ad-dunya fa amma man daga wa asara al-hayata ad-dunya al-isaru ana nufin zaɓi ko ah, in yi wasiya li qarabatihi yu'siru al-aqraba ana zaɓin mafi kusanci shine nake misali nake idan yana da uwa da uba da ƴaƴaye to qarabati anan sune ƴan uwa shakikai sune mafi kusa in ka cire uwa da uba da ƴaƴaye idan babu su sai ƴan uwa li abai sune al-aqrabu in babu su sai ƴaƴan ƴan uwa shakikai in babu su sai ƴaƴan ƴan uwa li abai in babu su sai a zo ƴan uwa li ummai domin shakiki da li'abi baya koran li'ummi in babu sai a dawo wajen baffa shakiki sai baffa li'abi sai dan baffa shakiki sai dan baffa li'abi sai a zo wajen su kaka in akwai la auladu banati amma banda ƴaƴa maza na ƴaƴansa mata jikokinsa maza amma da ƴaƴansa mata suka haifa wannan ba sa cikin karaba domin duk juyin da za a yi ba su da gadon sa shi ma ba yi da gadon haraba kenan wanda in an yi wani juyin za ka iya gadon sa zai iya gadon ka shi ne ake sai masa ulul qurba ka gane ai wa atizal qurba haqqahu wa li ahli amma in yi wasiya ga ahalinsa iyalan wato danginsa wannan ahali ne ya yi hamdar a ƙasa ya koma sama in ya ce in na mutu a bawa dangi na abu kaza ba ƙaraba ba ahalu ya kawo to asabatu dangin ubansa ina fata an gane dangin uban asibai su kadai ake keɓewa banda dangin uwa وقال القاضي أبو محمد أما القاضي أبو محمد ابن العربي يتي السيه قولي إن قنتت شدي أن اسم الأهل والقرابة سونا أهلي سونا قرابة دنجي لكل من مصودي رحم يا شاف دوان دا ما هيفا تحت أشدشي هذا هذا دنجي واشينا كو yawwa ba wai asubu ba aka ce asabatu ai wanda eh tsatso ne ya hada ka da shi wanda sulbi ne ya hada ka da shi ba mahaifa ba su ne asubai ba to amma shi alkali abu muhammad ibn al-arabi al-maliki shi yace a in aka ce ahal wal qaraba yace duk ɗaya ne ba wani bambanci duk wanda mahaifa ta hada ku da shi yana amsa sunan qaraba ka gane ai yana amsa sunan kuma ulul arham akwai ulul qurba akwai ulul arham wa ulul arham ba'du mu aula bi ba'du ba fi kitabillah to duka yace duk ɗaya ne mun kamar dai a wasa ka ce dangi fulani ma dangi suke ta ko kuma su a dangi to ko ma nasu ne hausa suka ara waliwahi sai yana da yawa in yi wasiya ga wani mutum guda bi miƙidare ni da gwargwadon dukiya guda biyu tasawuye ni madaidaita guda biyu min na wa'ayi daga nau'o'i guda biyu ina fata an gane yana da tumakai da awakai da zai mutu ya yi wasiya ya ce a ba wannan tumakai ashirin da awakai ashirin kaga miƙidare ni ne mutasawiyai ni kuma min nau'ai daga nau'i guda biyu wala qarina ta la isbati bima ba kuma wata qarina a bisa tabbatar da cewa guda biyu mabambanta yake nufi kamar yake in na mutu a ba wa na tumakai da awakai ko kuma yana da tumakai da awakai a gaure yake in na mutu a bashi tumakai da awakai guda ashirin kaga miqdare ni mutasawwani min nau'aini kuma ba wata karina ba wata karinatul hali ko wani alama da ta nuna cewa tumakai ashirin yake nufi awakai ashirin yake nufi to falahu ahaduhuma za a bashi ɗayan biyu ko a bashi tumakai ashirin ko a bashi awakai ashirin ba za a bashi tumakai ashirin awakai ashirin ba idan akwai wata karina da ta nuna cewa kowanne daban-daban yake nufi a bashi ashirin ashirin fa in tafawata in kuwa sun tsere wa juna su nau'ainin suka zama mutafawitaini ba mutasawiyaini ba miqdaraini ne amma mutasawu mutafawitaini min nau'aini ɗaya ya tsere wa ɗaya a cikin bayani da ya ce a bashi tumakai eh ashirin kuma sai dawo ya ce awakai goma kaga ɗaya ya tsere wa ɗaya wajen adadi to kala ibnul qasim ibnul qasim yace al aktharu mafi yawan za a bashi sai a bashi ashirin din na tumakai ba za a bashi awakai goma ba wa mutarrif amma shi imamu mutarrifu shi yace a'a ba haka za a yi ba in kanatul ula ko idan ta farkon ce kadai aka samu ita ce mafi yawa ko diyahu ma sai a bashi ita wa illa ka me ta farkon sune tumakai dan ai sai da fara ambatan tumakai sannan yace awakai ko to idan akwai tumakan to su za a bashi idan su kadai aka samu wa illa in kuma duka akwai to a kasaruhu ma nan da sai a koma magana ibnu qasim sai a bada mafi yawa to alhamdulillah sai mu tashi wa bi abdil muayyani eh eh idan eh eh eh abin da ya faɗa wanne ne ya fi yawa wanda ya fara faɗa su za a bayar ko da su ne kaɗan in babu su to sai a bada mafi yawa to alhamdulillah sai ne to ina za mu tashi akwai a ƙarabu shafi na nawa a ƙarabul masali to ina za mu tashi a cikin wa haruma ibtida'u salatin fara yin wata sallah ba'da al-iqamati bayan an yi wa liman iqama haruma ya haramta ga wanda ya shigo masallacin ko ma a masallacin ne in dai ba zai bi wannan sallar ba to sai dai ya fita waje amma a cikin wannan masallacin ya fara sallah sallar fa kowace iri ko ka zo masallaci ne ana iqamar la'asar kai kuma ba kai azhar ba to haramun ne kai iƙama da tabara harama ka sallaci azhar a cikin masallaci sai dai ka fita waje kuma in nafila ce ita ma haramun ne wa yi uqimar bi masjidin idan an yi iƙamar sallah yana masallacin wato a cikin masallaci wa huwa biya shi kuma yana cikin masallacin a'a wa huwa biya shi yana cikin sallah ya fara sallah kowace iri fa sai kuma liman ya shigo sai aka yi iqama to qada'a bi salami ya yanke wannan sallar da sallama kada sai sai ya kala kowace iri ce kuma ko tafarulla yake yi wata ta gabata ko ta nafila ce in dai liman ya shigo an fara iqama to ya yanke ta amma bi salam ya ce assalamu alaikum ko da ko ma a wani hali yake in akwai wani bayani ai da zai maka ko ya kulla ruku ko bai kulla ba domin ba zai yi liman yana sallah kai kana wata sallah don saboda alfarmar salatul jama'a au munafil ko kuma mai korewa in ka ce fa wata raka'atin in ya ji tsoron tserewar raka ka gane ai wa illa in kuwa babu ɗayan biyun nan ba a yi iƙama ba amma dai liman ya shigo to a tamman nafilata in nafila ce ya cika ta au faridatan ko kuma farilla ce yake yi gairar muƙamati ko wanda ba ta lokacin ba a ƙadara ka'ata ita ma zai yake ta ya ƙudura raka ruku'u ne amla ko bai ƙudura ruku'u ba shi ma zai yanke ta fahim kancin muƙamata in sarrafa an shafi'in idan wannan da yake cikin ya riga ya ƙulla ruku'unta to in sarrafa ya juya an shafa'in ga shafa'i shine ya ciko ya yi raka'a biyu sai ya sallama ko da farillan ba ta tsaye a kada raka'atar in ya ƙulla raka'a ɗaya bigar hudu wanda ba asuba ba wa magaribin da kuma magaruba wanda ba asuba ba ba magaruba ba domin in ya yi ta ina fata an gane za ta zama wutiri ne kuma zai tashi ya ƙaro wata da liman kuma ta zama shafa'i an hada sun zama shida wa illa an ba haka ba to kada ya yanke fa in aqala salatal magharibi idan ya kudura ta biyun magariba bi sujudiya a sujjadanta tare da sujjadanta ruku'un da sujjadar sai liman ya shigo aka fara iqama wa salifata gairiya da ta ukun watan magariba da ya raka hudu kenan kammala ita sai ya kammala ta faradan idan ta farilla ce wa dakala ma'ahu sai ya shiga sallah tare da shi fi gairin magaribi amma a cikin watan magariba ce ya fara yin magariba ta shi kadai sai kuma galiman ya shigo kuma ya riga ya kulla raka'a ko har ta uku ma a mai raka'a hudu to ya ƙala fata ya yi sallama ya sami nafila ya tashi sai ya bi liman da ya fara shi kaɗai da kansa an yi sallah sai kuma liman ya shigo shi kuma yana raka ta uku to ya cika sallar tasa ya yi sallama kuma wa da kala ma'ahu ya shiga wannan sallah da raka yin tare da liman amma fi garin magarubi a cikin watan magaruba in magaruba ce in ya ci kodo ta riga ta tafi ba zai bi wannan sallar tare da liman ba saboda ba a maimaita magaruba a bayan liman ko da mutum shi kaɗai yi wancan sallah wa yana uki madbi masjidin idan aka yi ikamar sallah a masallaci alamu hasilin fadili abu ka mai neman falalan salatul jama'a wa huwa jihi kuma yana cikin masallacin to karaja ya fita ka gane ai ya je ya yi waccan da bayyin ba sannan in ya gama ya shigo ya ta yanzu amma dai ba zai yi ta a cikin masallaci ba wa illa in ko ba haka ba lazimatu cika ta ya lazamce shi kamar lamin salliya kamar wanda bai sallace ta ba kwata-kwata ba zai lissafa da ita ba wa la musallin bi ghairihi haka nan ya wajaba akan wanda yake sallah a wani masallaci ya zo kuma an shiga to wajibi ne a kan mahaye cika ta wannan da yake yi ko da raka'a za ku tsere masa a cikin ta masallacin alhamdulillah sai ne Allahu alwadi shafi ɗari da hamsin da takwas to ina za mu tashi tamrinatun tamrinu na farko ija'al kulla ismi min al-asma'il atiya ka sanya kowane suna ɗaya daga cikin sunaye masu zuwa kabaran ya zama labari bi kulli ma yunasibu ga dukkan abin da yake dacewa da shi min da ma'ir rafi'il munfasila daga damiran rufu'a mai rarrabewa ga sunayen muti'atun mai yin da'a ce ka gane ai eh, sai ka ce hiya inda mace ce ko dalili ne mun fasili ko kuma ka ce anti muti'atu anti muti'atu ke mai yin da'a ce yawa anti shine zai fi dace ya zama lil lil mukhatabati mace kenan muhazzabani sai ka ce antuma muhazzabani ku ku biyu masu kyawawan ɗabi'u ne nazihun ko eh za ka iya cewa baituka nazihun ko a baitu ai suna ne ba damiri ba ne anta nazifun kai tsabtatacce ne kurama'u mataye kenan ba sai ka ce hunna kurama'u su matayen nan masu girma ne da shi ɗatani ka gane ai sai ka ce antuma ku ku biyu da shi ɗatani masu jin nishaɗi ne buhusinatun ko hunna mataye da yawa muhsinatun masu kyakkyawan aiki ne alhamdulillah sai ne da ta'alim ya zo kai sai ka ce ya ka zo shafi na nawa ta'alimi nuna mu arba'in da bakwai to muna cikin waƙoƙi na shakwa islam burhanuddin ba توجر وتشماء تهميلا لتجا إليها ويمشي آمنا في النوائب به ينتجي والناس في قفلاتهم به يرتجي والروح بين الترائب به يشفع الإنسان من راح عاصيا إلى درك النيران شر العواقب فمن رامه رام المآرب كلها ومن هازه قد هاز كل المطالب هو المنصب العالي فيا صاحب الهجا إذا نلته هول بفوت المناصب فإن فاتك الدنيا وإيد نعيمها فغمر فإن العلم خير المواهب yace huwa shi ilimi azzirwatu tsoro ruwa ce ashamma'u mai tudu eh kamar dutse ne ƙato mai tsawo da zaki ko kura ko damusa ko wani abu mai cutarwa a daji ya biyo ka zai hallaka ka sai ka gudu ka je ka haye saman wannan tsoro ruwa to haka ya musanta ilimi zirwa da jifati zali wa kasir ya zirwa ko zarwa eh eh eh shine jifati zali wa kasir da ana faɗa zarwatu ko zirwatu shine al'ala min kulli shay abin da ya fi tudu akan kowanne abu in dutse ne can kololuwarsa ka gane idan bishiya ne can samanta shi ne zirwa to shi ilimi tsoro ruwa ce a shamma'u mai tudu ta hannu da take kiyaye manil ta jawo da ya fake ilaiha zuwa gare wayamshi kuma zai dinga yin tafiya aminan yana amintacce fin nawa'ibi cikin masifin zamani duk abin da ya zo ya san makamarsa ya san mafita a cikinsa bihi da albarkar ilimi ne yantaji mutum yake ganawa da ubangiji wannan su a lokacin da mutane fi gafaladin suke suke cikin rafkanuwarsu ta bacci suna mun shari shi sai ya tashi ya dinga munajati da ubangiji yanta ji kenan yana ganawa da ubangijinsa wannan su fi gafaladin sauran mutane jahilai suna cikin rafkanarsu wani yana bacci wani yana danne-dannen waya wani yana kallon tv gashi nan dai shi ko zai ware ya dinga gana da ubangiji bihi da albarkar ilimi ne yartaji mutum yake ƙaunar rahama daga arraja'u wa ruhu a lokacin da rai baina tara'id yake tsakanin karan kalma kashin haka kari ya kurudu baina sulbi wa tara'id kashin haka kari rai ya kusa fita kenan amma in mutum yana da ilimi to a lokacin zai dinga ƙaunar samun rahamar Allah yana cikin halin fitar rai ke a tara'iz yake izamu sadri kaji ba in ne shari yayi lamba ta uku yake izamu sadri kasusuwan kirji ai wal halu anna ruha shi rai baina izami sadri yana tsakanin kasusuwan kirji dinnan cikin fitar rai amma shi a lokacin yartaji yana ƙaunar rahama bihi da albarkar ilimi bihi da albarkar ilimi ne ya shafa'ul insanu mutum malami yake yin ceto marraha asiyan ga wanda ya kasance mai saban Allah in akwai wani fasiki mai saban Allah da yake da alaka kyakkyawa da kai ko ya kyautata wa malami a rayuwarsa amma dai ya mutu yana musulmi ya zo da ayyukan da za su kai shi wuta to da albarkar ilimin nan malamin nan zai ceci barraha asiya wanda ya zamanto mai sako zai coto shi ila darkin mirari zuwa ga rukun nan na wuta inna munafiki na fid darakil asfali ad-daraki jam'u darakatin wa hiya tabaqatu jahannam shine rukun jahannama ka san ita as-sufla ce kamar underground ne ƙasa ake yi a fala sashi biyu jahannama ita ce ta farko in an shiga ƙasa sauran suna biye da ita har zuwa ta bakwai su sakara da laza da huddama da hawuya duka sunayen wuta ne jahannama ita ce sama sama ita ce wutar masu sallah ita ce mai sauƙi wasu malamai suka ce a jihar nama suna ne shamiri da ya haɗa dukkan wutar to cikin rufin ne ake samun bambancin gurare da suna to daraki ɗin jam'i ne rufin nan na annira ne wuta ce sharrin awaki ne wanda shine mafi sharrin ƙarshe a ce mutum ya yi ƙarfan kifi dan shine ya fito daga ruwa ya fada tukunya cikin wutar kenan wannan yayi karfan kibi ya fito daga jin daɗi ya fada wahala to wanda yayi ilimi da albarkar ilimin zai ceci wanda yake mai sako wanda dama kuma za ta kasance zuwa sharrifin wuta sharrin awaki da mafi sharrin ƙarshe kamar ramu duk wanda ya samu ilimi ramal ma'ariba ya samu dukkan abin nema kulla gaba ɗayanta al-ma'arabu abin dida bukata kenan in dai ka samu ilimi to duk abin da ake nema ka samu wa man haza duk wanda ya tara ilimi kada haza kullal madarib hakika ya tara duk abin da ake nema huwa al-mansibul ali shi ilimi wata daraja ce ta kololuwa mansib din muqabil al'ali maɗaukaki wanda babu sama da shi, fa ya sahibar hija ya kai ma'abocin hankali, izanin tau inda ka same shi, hawin ka sauwaƙe wa kanka, bi sautil mawasibi da manasibi da tserewar wasu darajoji na duniya. Can ba ya maka huwal mansibu ba, ismul mufradi kenan. Al'ali maɗaukaki, to in ka same shi, ka ka hutar da zuciyarka bi fotil mawasibi dan tserewar wasu darajoji na duniya dan baka zama sarki ko hakimi ko lawani ko kansila ko ciyaman ko gwamna ko ɗan majalisa ko shugaban ƙasa duk wannan tarkatan banza ne ka hutar da zuciyarka don ka yi takara ka faɗi ko ka nemi sarauta baka samu ba in dai ka sami ilimi to ka samu almansibul ali daraja ta koli kayin fatakar duniya ka gane ai in dai ka sami ilimi kuma ya zama a duniya duniya fatarka ta tsere maka wasiƙi na'ima da jin daɗin ni'imominta sai tun da ka zo duniya baka taɓa jin daɗi ba kullum a wahala kake talauci da jinya amma Allah ya baka ilimi to fa gallib ka ruɗe idanka kar ma ka nuna damuwarka fa inda ilma domin ilimin nan da Allah ya baka kaimul mawahidi shine mafi alherin baye bayan ubangiji duk wata baiwa da Allah yake bawa ɗan adam a duniya bata kai baiwar ilimi ba to tunda Allah ya baka to duk wani abu da ya tsere maka na duniya ka lumta idan ka kai wa Allah godiya domin ya baka khairul mawahidi mafi fitin abin da ake yin kyautarsa alhamdulillah sai ne akwai nailul arabi tafi na nawa na za mu tafi نعم وما حمل هذا الإنسان على الظنون وما حمل هذا الإنسان ba abin da ya ɗauki wannan ɗan adam da muke maganar sa jiya Allah zululin sayyi'ati a bisa zace-zacen mummuna bi rabbil insu wal jani ga ubangijin mutum da aljan ba komai ne ya ɗauke shi ya yi wa Allah mummunan zato ba illa ligalihi sai a dalilin rashin saninsa bi makanatil karimi da matsayin ubangiji mai karamci alhannani mai ƙaunar bayinsa almannani mai yawan baiwa ga bayinsa wa illa ba dan jahilcin ɗan adam ba da ƙarancin saninsa ga ubangijinsa lauya alamul insanu da mutum ya sani ai ilmu ahli yaqini da yayi sani irin sanin ma'abota ya ƙini, wal irfani da ma'arifa, da ya san marrahamanu me ake nufi da arrahman. Ai, ma haƙiƙa da ismihin rahman, da ya san menene haƙiƙanin sunan Allah arrahmanu, allazi rahamat tuhu wanda rahamarsa galabat gabawa talin da yi fushinsa, wa rahamatu rahamarsa wasu ad kulle shayin tayin yalwaci dukkan komai ko to da hazal insani wannan ɗan adam da ya san haƙiƙanin sunan Allah ar-Rahman to yalqa ayyarta ki zai dinga gamuwa da ashiru da dukkan wani sharrace sharrancen duniya wani makariya da abubuwan ƙi na rayuwa zai tare su ya karɓe su bahikan yana mai dariya eh idan wani ya cuce shi ma sai ya yi dariya ya yi murmushi in wani ya zage shi ma sai ya yi dariya in wani ya sace masa dukiya ma sai ya masa dariya duk wani abu na ashiruru in ya same shi to yalƙa zai gamu da wannan abun zahikan yana mai dariya in wani ciwon zuciya ya sa ya mutu a dalilin irin wannan abu in wani hawan jini ya bige shi saboda wannan mugu abin ya same shi to wanda ya san menene hakikanin sunan Allah Ar-Rahman to zai gamu da wannan sharri bayan yana mai dariya wa farihan yana mai farin ciki yana fara'a wa mustabshiran yana mai farin ciki bi shuhudi qawlihi ta'ala yana mai halartowan fadin Allah ta'ala da yake wa ma asaba kullu musibatin ko fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer kai naka ya kawo faɗin? Wa ma a saba kullum musibati, duk wata musiba da ta same ku, to fa bi ma ka zama da aidikum a dalilin abin da hannayenku ta aikata ne, mana a dalilin abin da kuka aikata ne, Allah ya ɗan ɗauko wani abu daga cikin laifinku ya ɗora muku, yace waye abu an kasir yana yin afuwa ma ga mafi yawan abinda kuka aikata munana ha walau walau yakizu Allahu an-nasa bima zalamu ma tarka ala zahriya min dabba da Allah zai kama mutane da duk abin da suka aikata to da bai bar wata ko dabba kwaya ɗaya a doron ƙasa inda tun a duniya Allah zai mana sakayya to da yanzu duniya ta tashi ba wani mai numfashi don ba za mu iya jurewa azabar laifin da muka yi wa Allah shi ne nan ya ce maka bima kasabat aidikum duk abin da ya same ku na musiba ka gane yayi asara ko jinya ko talauci to laifin mu ne ya jawo mana a haka ma fa waya afu an kasiri Allah yana yin afuwa ga laifuka masu yawa baya duka yana ciki duk abin da aka samu kai a ciki na rashin zaman lafiya da rashin tsaro da yaƙe-yaƙe da jinyace-jinyace da talauci da tsananin rayuwa da tsadar rayuwa duka laifin wa ma rabbuka bi zallamin lil abid Allah baya zaluntar bayi inna Allah la yuzlimu mithqala zarra Allah baya zalunci daidai da ƙwayar zarra duk abin da kaga ya tsora wa bawa to laifin sa ne kuma wannan ita ce soyayya eh a ɗanɗana maka kaji kuma a yaje maka sauran shine waya ko an kasi wannan abin da aka ɗora ma in kai hakuri ka bar lamarin ga Allah to shi zai sa kuma sauran ma duk a tashi sai ka je wa Allah babu zunubi ko ƙwaya ɗaya to fa huzulul masa'ili kasantuwar masifu a rayuwa in ma li takfiri sayyi'ati ko dan Allah ya kankare maka miyagun ayyukanka allati hiya sababu dardi wal ibadi wanda ita ce dalilin kore ka da nesanta ka daga rahama in an je lahira in Allah ya barka da wannan zunubin ka zo da shi lahira to za a kore ka ne a nesanta ka daga rahama zuwa jahannama kenan to wai Allah yana kaunar ka sai ya dora ma masifa ka cinye wannan a sai a tukun sai ka zo lahira a kusanta ka da rahamar Allah wa in ma li rafi darajati ko kuma Allah ya kaura maka masifa domin ya ɗaukaka darajojinka idan babu zunubi kullum kana istighfari ba ka da wani zunubi mai yawa wanda Allah zai ɗora ma musiba a dalilinsa to sai Allah ya ɗora maka wata masifa domin ya ɗaga darajarka daga matakin da kake zuwa mataki na gaba ila alal muqamati zuwa mafi daukakar muqamai na daraja ko na wilaya to fa kilahuma ni'matu dukkan su ɗayan biyun nan ni'ima ne ko dai a kankare ma zunubanka da wannan masifar ko a ɗaga darajarka da wannan masifar duka wannan Allah maka ya maka ni'ima azima kuma mai girma amma fa li ahlil qurbati a wajen ma'abota kusancin ubangiji eh wanda bai san Allah ba shine zai taraki ya ta kuka ya ce kamar Allah baya ƙaunarsa ƙaunar ce ta jawo yana so ya raba ka da bugun aikinka ne da za ka je lahira lafiya wala ya ce wa an sayyidina aliyin karamallahu wajahu an rawaito hadisi daga sayyidina ali Allah ya girmama fuskarsa anin nabi shi kuma ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama maza Allah ya ce ya ali ya kai ali man akazahu Allah bi zambihi fi dunya duk wanda Allah ya kama shi da zunubinsa tun a duniya yayi wa Allah laifi bai tuba ba sai Allah ya kama shi da laifinsa tun a duniya to fa huwa akramu Allah shine mafi karamci min an yu'azibahu alai kuma ya azabtar da shi akan wannan laifin da ake yi a lahira ai an riga an gama Allah ba zai ma azaba biyu ba yamma azaba a duniya kana musulmi kuma akan wannan laifin kuma ya maka azaba a lahira Allah ba zai ma wannan in dai har ya kama ka tun a duniya ya hukunta ka duk da cewa ya yaje mafi yawa to kuma ba zai tada maganar ba a lahira an gama wa man afa anu fi duniya duk wanda Allah ya ya ya ya masa afuwa tun a duniya bai kama shi da zunubin ba da ya istighfari Allah ya ce to ka dai na yafe to ku huwa azu Allah shine mafi buwaya ne an yi aqibahu akan ya masa ukuba kuma fil akhirati alahir akan wannan laifin da ya yafe mutumin kirki ma a duniya an yasa ya yafe ba zai dawo ya ce dole sai an biya shi to ina kuma ubangiji ya ce yayi afuwa tun a duniya to ai ko yana da darajar da alahira ba zai azautar da wanda ya yafe wa a duniya ba wannan ta tara wuce duniya duk wanda Allah ya suturta shi ya rufa masa asiri a duniya ya je yayi zunarsa ya je yayi tatansa yayi ƙarya yayi jiba yayi annanimanci Allah sai ya rufa masa asiri saboda inaya da rahamar Allah ta lullube shi bai tona masa asiri an gane wani fasiki ne ba to ko huwa ajallu Allah shine mafi daukaka ne an ya fuda hu fil akhira akan ya kunya tashi a lahira inda har ya alfa maka asiri a duniya ba wanda ya san kai wannan laifin sai kai da shi kuma ka zo maka kana musulmi kuma ya dora maka musiba da jaraba a duniya to Allah ba zai kunyata ka a gaban mutane a lahira ya ce kai ba kai kaza da kaza ba waɗannan da ake yi wa fasikai ne wanda ba su tuba daga zunubansu ba qala sayyidina ali to sai sayyidina ali da manzo Allah ya masa wannan sai yace fa kanat indi wannan kalmomi da manzo Allah ya gaya mu sai ta kasance matsayinta a wajena khairu min ad-dunya wa ma fiha yace mafi alheri akan duniya da abin da yake ciki wannan ilimi da manzo Allah ya koya mu na mu'amala da ubangiji da sanin matsayin ubangiji da afuwarsa da yafiyarsa da karamcinsa ta fi mun a ce a karɓi wannan abin da na sani ya zama ban san shi ba amma a bani duniya da duk abin da yake cikinta yace wannan ya fi mun alheri akan duniya da abin da yake cikinta to alhamdulillah kuma ashara lokacin sallah fatiha da salatul fatiha Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda sun umarce mu da addu'a. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله ما شاء الله السلام عليكم ما شاء الله السلام عليكم لا لا لا الحمد لله الحمد لله لا لا لا السلام عليكم ما شاء الله ما شاء الله لا لا